الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa barkanmu da sake haduwa a cikin darasi da muke gabatarwa na usulun tafsir wanda wannan shine zamanmu na sha biyu ko muke majalisinmu na sha biyu ko darasinmu na sha biyu muna bayani ne a cikin littafin dirasatun fi usulun tafsir na ustadu doktor muhammad kabir yunus na garin kano rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin sannan muna talhisi ne na ahammun nuqat ko alfaqarat tare da in akwai abin da yake buƙatar bayani a dan gabatar da bayani kansa muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'ala ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya a yau za mu tashi ne bayan mun yi bayani mun yi karatu a cikin usulun tafsir tafsirul ƙur'an bil ƙur'an tafsirul ƙur'an bi sunnatin nabawiyyar mutahara tafsirul ƙur'an bi akwalis sahaba tafsirul ƙur'an bil lugha muka kawo ulumul lugha وأهميتها في علم التفسير الأساس المعجمي ده الأساس الدلالي كو الدلالي ده الأساس النحوي والصرفي ده الأساس البلاغي yanzu kuma za mu tashi a wani abu wanda shi ma ana sa cikin usulul tafsir duk da ke cikin usulul tafsir amma sanin shi yana da muhimmanci shine al-isra'iliyat babi na biyar kenan wa mada hujjiyatiha fi tafsir to wannan shi da abinda za a tattauna akan shi isra'iliyat zamu zo mu ga menene ake nufi da isra'iliyat wa tahtahu faslani fasali bi an kai manya fi ta'rif bil isra'iliyat me ake nufi da isra'iliyat tunda ba a magana kan abu ba a san menene shi ba wa kayfiyati tasarrubiha ya an kai ta shigo ta sudado ta sulalo ila turasil islami zuwa ga riwayoyin musulmi ko a ce wato littattafai na musulunci alfasul sani fasali na biyu fi qimatul isra'iliyat menene kimar waɗannan riwayoyi na isra'iliyat wa mada hujjiyati fi tafsir da kuma hujjar su a cikin tafsiri to za mu zo cikin fasali na farko fi ta'rif bil isra'iliyat wa bi rijaliha wa kayfiyati tasarrubiha ila ila turath al islami fakara uku a karkashin wannan الفقرة الأولى في التعريف بالإسرائيليات مي أكني الإسرائيليات أبني من مهم الفقرة الثانية في كيفية تصرفها يا أنك سنك شجو أن قال يكو إلى التراث الإسلامي أشكل تلفون مسلمتي الفقرة الثالثة أبونا أكو أهم رجالها ما في مهم رجالنا إسرائيليات ما أنا وإن سنك روي توتا من قال يكو تاو سيمو زوزوغا فقرة الأولى شيني التعريف بالإسرائيليات الإسرائيليات sun ka ce jam'u isra'iliya an gane ko kenan an yi jam'i ne tun da alif da ta'un yan an ka ƙara su ga suna inda mai ƙarewa da ta'ul mazuta sai kuma mi jam'i muslima sai a ce muslimat mu'mina sai a ce mu'minat sai ya koma jam'un mu'annas as-salim amma isra'iliya an gane ko nan ba ana nuhin mace ta ƙasar isra'ila ba kenan riwaya isra'iliya ne asalin shi to kaga riwaya kuma ba ta da muzakkar ba ta da mu'annas to irin wannan sai a kira shi mulhaq bi jam'i mu'annas salim akwai mulhaq bi jam'i muzakkar salim an gane ko shi kuma jam'u mu'annas as-salim wato yurfa'u bil dam wa yunsabu wa yujarru bil kasr ko ba ganin bane bai ɗaukar fataha ba ka cewa ra'aitul muslimata ko ba ganin bane ibn malik ya ce wa ma bita wa alifin qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma'a to wa huwa nisbatun ila isra'il dangantawa ne zuwa ga isra'il yace wa lam ara khilafan bainal ulama ban ga wani sabani ba a wajen malamai fi anna isra'il cewa isra'il huwa nabiyullah yaqub annabi yaqub shi da ake kira isra'il ibn ishaq dan ishaq ibn ibrahim alaihi salam ina fata an fahimce ni kuma kalimar ta zo cikin qur'ani wurare daban-daban malam ya kawo ayoyi ya bani isra'il azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum sannan kuma in muka duba za mu ga cewa shi kanshi suna na isra'il ya zo a cikin alkur'ani a wurare daban-daban in ka diba inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ula'ika alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin min dhurriyyati adam wa mimman hamalna ma'a ruhin wa min dhurriyyati ibrahima wa isra'ila ko baka dan bane to sannan kuma shi isra'il tunda yaqub ne ƴaƴan shi zaka iske ya zo cikin kissa ta zakariya inda yace yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya an gane ko to sannan kuma ako akwai ruwayoyi ma na sunna in ka diba cewa Isra'il kamar Yahuda da sun kazo sun ka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa in ya ba su labari ya ba su labari don su tabbatar da shi annabin Allah ne sai suka tambaye shi akhbirna ayyu ta'ami an gane ko harrama Isra'ilu ala nafsi min qabli an tunzala at-taura fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam unshidukum billadhi anzala at-taura ala Musa hal ta'lamuna anna isra'ila yaqub marida maradan shadidan ya rashin lafiya mai tsawo kenan fa qala saqamuhu minhu sai rashin lafiyan shi ya tsawo daga wannan rashin lafiyan da yayi fa nazara lillahi nazaran sai yayi alwashi bakance ga Allah la in afahu Allahu min saqamih in Allah ya bashi lafiya daga rashin lafiya ya warke kenan daga rashin lafiyar sa la yuharrimanna ahabba at-ta'ami wash-sharabi ilayhi zai haramta maka shi mafi soyuwar abinci da kuma abin da ya fi sha zuwa gare shi wa kana ahabba at-ta'ami ilayhi wa kana ahabbu at-ta'ami ilayhi luhman al-ibl abin da ya fi so shine naman raƙumi wa ahabba ash-sharaba ilayhi kuma wa ahabbu ash-sharaba ilayhi abin da ya fi kauna daga cikin abin sha albanaha fa qalu allahumma na'am riwayoyi sun zo daban-daban in ka diba cikin tafsiri na wato littafai da a tafsiru bil ma'thur waɗanda sun ka kawo athar da aka gani karkashin wannan ayar qul fa'tu bit tawrati fatluha in kuntum sadiqin da sauran wurare to almuhimmu dai ita wannan lafza an da inda ta samu asali kuma waɗanda suke magana kan asalin kalimar sun ka ce su bani isra'ila kalima ta bani tana nufin ya'ya ita wannan larabci ta isra tana nufin abdu da yaren ibraniyanci yaren yahudanci isra tana nufin abdu bawa ilu kuma tana nufin allah shi yasa zaka iske tunaye a yahudanci suna karewa da il il il isma wato misali jibril mika'il wasu suna ganin tunda a cikin yaren sun kawo zuwa il il kinan tana nufin allah to isra tana nufin bawa kinan isra'il bawan allah to ya bani isra'ila ya ku 'ya'yan bawan allah muna gane ko yawwa to duk dai inda ta kai ta kawo sai malam ya ce a safha ta 405 wa mahma yakun min amrin fa inna lafzal isra'iliyati idza utliqa fil istilah al ilmi in an ka hadi wannan kalima lafazi cikin istilahi na ilimi asbaha yadullu laysa faqat ala ma yurwa min al yahud ba wai riwaya da dai an kayo daga yahudawa ba an gane ko ita dai ake kira isra'iliyat min qasas min qasasin amin kisasin na labarai wa hawadis da abubuwan da sun ka faru jam'i ne na hadisa wa ma'alumatin da abin da an ka samu na ilimi daga yahudawa lakin aidan kullu ma yurwa min masadir nasraniyya aw ghayriha duk abin da ya kasance an gane ko abin da an karwaito daga riwaya ta nasaru kiristoci kenan aw ghayriha ko wani su domin an kace isra'il abin da yana da kare yahudanci ko ba haka nan bane to amma sai kasance a yanka ce isra'iliyat ba adadin abin da ɗaya an karwaito daga yahudu ba a a kiristoci sun shiga ciki ka yace bal asbaha inda ba'dil muhaddisin ya kasance a wajen waɗansu malaman hadisi wal mufassirin da malaman tafsiri ya dullu ala kulli ma dassahu a ada'ul islam yana nuna dukkan abin da makiyan musulunci dassahu sun ka sa shi asalin shi dassa shi ne ka sa abu da ɓoye ba a gan shi ba min al-yahudi na yahudawa wa gairihim da waninsu ala tafsiri shan an sashi na cikin ilimin tafsiri wal hadisi ko cikin hadisi min al akhbari allati la asla laha na daga labaran da basu da asali wa inna ma hiya mawdu'atun min sun'i a'da'il islam zai zama to abubuwa ne waɗanda makiyan musulunci na sun ka kirkira su li yushawwihu biha malamihahu al hasana dan su bata fuskokin musulunci malamih fuskoki na musulunci ko kace fuskar musulunci al hasana wanda take mai kyau ka qissatul gharaniq kama qissatul gharaniq wanda tana daga cikin cikin suratul abin nan asalin zirniq wani tsuntsu ne wanda kissa shi tana nan cikin suratul najmi wanda an ka nuna mushrikai sun yi abin nan sun yi sujada tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma shedan ya samu ya shiga kan harshen shi har ya faɗi wata magana wadda mushrikan makka sun kasa tsammanin kamar ya bi su ita ce qissatul gharaniq asalin shi sunan wani tsuntsu ne tilka al-gharaniq al-ula wa inda shafa'atuhunna la turtaja wai kamar manzo sallallahu alaihi ya faɗi wannan magana cewa gumaka za su yi ceto ran tashi alkiyama shi yasa ma da yayin sujada sai mushrike suka yi sujada tare da shi da qissa ta wa qissatu zawajir rasul sallallahu alaihi wasallam bi zainab bint jahsh da kuma qissa ta zainab bint jahsh matan manzo sallallahu alaihi wa sallam irin abubuwan da an ka kara ciki to kaga ashe isra'iliyat waɗanda tana yi wa abubuwan da cikin musulunci an karwaito su amma ba ta fuskar yahuda suka zo ba ko ta fuskar mi ko ta fuskar kiristoci ko ta fuskar farisawa makiyan addini na waje a'a cikin ma musulunci za a yi samun waɗanda riwayoyin an ruwaito su an danganta su zuwa ga musulunci amma sai ga wani malami ya kire su cikin isra'iliyat ko ko a sa su cikin littafin isra'iliyat mun gane wannan da kyau to a nan akwai abubuwa da ya kamata mu ɗanyi yi bayani kansu akwai littattafai guda biyu da suka yi bayani kan isra'iliyat na faɗe su na littafin al-isra'iliyat fi tafsir wal hadith an gane ko na dr muhammad hussein az-zahabi da kuma littafin al-isra'iliyat na abu shuhba to in ka samu ɗan littafan guda biyu kowanne daga cikinsu sai ka ɗauka inda ya kawo kissa kaza cikin ƙur'ani sai ka kawo in ka zo daidai tafsiri kaga zaka iske daga safha kaza zuwa safha kaza an ka isra'iliya kaza sai kai kokari kai wani abu naqduha sanadan wa matnan sanadinta ba ta da sanadi tunda isra'iliya ce mataninta kuma shi ma sai kai naqadin shi irin wasu abubuwa da an ka faɗa wanda sun ka saba qur'ani da sunna kaga kai naqadinta sanadan wa matnan in kai haka littafin guda biyu kaga ka amfani da su muna gane ko to wannan abu na farko kenan abu na biyu ita qissatul gharaniq in muka riba malamai sun yi bayani kanta Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin balma yayi littafi nasbul majaniq li qissatul gharaniq Sheikh Muhammad Al-Amin Shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin karkashin wannan aya وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته كما هكذا أتكين دفع إيهام الاضطراب da kuma adwa'ul bayan da kuma wani littafin sama wanda shi ma nan ya tattauna akan mas'alar kuma da uslubi mai karfi shine wato rihlatul ila baitillahi haram cikin tafiyar da ya lokacin da ta taso da kasar su kafin ya je Saudiya akwai inda aka mishi tambaya kan qissatul gharaniq yayi bayani to kaga sai ka hada alal aqalla da wannan da sauran rubuce rubuce da malamai suka yi muna ganewa ko dan saboda qissar ka azo azo maka da ita ka rasa inda zaka kamawa eh mun gane ko waɗansu sun inganta ta sanadan wasu kuma sun abin sun ce ta inganta amma yadda an ka faɗi waɗansu abubuwan da ba gaskiya ba sun ka ce lam tasbut la sanadan wala matna muna gani ko sun kai naqadinta daban-daban hanyoyi daban-daban don haka dai isra'iliyat kun ji yadda suke kuma da yadda suka taso abu na biyu alfaqar thaniya kayfiyatu tasarrubiha ila at-turath al-islami ya an kai sun ka shigo cikin littattafan musulunci tasarrub kamar abu ya shigo ba a san da shi ba soɗaɗowa kenan ila turasul islami wa asbabuhu da kuma dalilin shigowa kenan ya sun ka shigo kuma yi dalilin shigowa su asbabuhu yarja ila tasarrub ya annahu muzakkar tasarrabatul isra'iliyatu ila thaqafatil islamiyya su littattafan isra'iliyat na yahudawa ko kuma na yahuda da kiristoci riwayoyinsu sun shigo cikin thaqafal islamiyya wato wayewa ta musulmi li asbabin idda saboda dalilai masu yawa akwai tarihiyya rike da kyau shi ne ake kira ab'ad wani lokacin ake kira su ab'ad tarihiyya daga albu'udu na abin da ya nisa ba na za a koma baya a yi karatun shi sai a ce bu'udu tarihi wani sai ce tumi abu'udu tarihi nisan tarihi a ba haka ake nufi ba a za a koma a karanta tarihi tun daga baya الأبعاد التاريخية الأبعاد السياسية الأبعاد الجغرافية الأبعاد الاجتماعية إلى آخره to kalma ce yanzu a zamani sun yi amfani da ita akwai asbab tarihiyya na tarihi wa ijtima'iyya akwai na zamantakewa wa mawdu'iyya zatiyya akwai na mawdu'i kuma na zati duk kaga wadanga abubuwa ana son mutun ya san su al asbabu tarihiyya su za a fara da su dalilai na tarihi sabaqa an tasarrabat al-thaqafatu al-isra'iliyya ila al-thaqafatu al-arabiyya bayani ya gabata cewa wayewa ta yahudawa ta shiga cikin wayewa ta larabawa qabla tasarrubiha ila thaqafatil islamiyya kafin wayewar yahudawa ta kutsa cikin wayewar musulunci saboda yahudawa an gane ko wadhalika bari ma bari ma gashi nan wadhalika li zurufin tarihiyya saboda waɗansu dalilai zuruf kamar halaye kenan na tarihi hayya at zalika waɗanda sun ka shiryar da wannan ma'ana sun ka zamanto shimfiɗa ga wannan min haga su hijratul yahud ila jaziratul arab larabawa sun yi hijira zuwa ga jazira ta larabawa asalin jazira shine tsibiri an gane ko shi yasa akwai wani gidan tele suna ne aljazira za ka ga ai ana gwarwar ruwa an gane ko shine jami'in shi aljuzur an gane ko wa zalika fi dawraini laraba yahudawa sun yi hijira zuwa kasashen laraba a cikin daur biyu mataki biyu kenan mataki biyu na lokaci fi ahadil futuhil babiliya a lokacin da an kai futuh na babiliya babila wani gari na wanda tarihi da turawa da kasar da laraba duk ana zancen babila kuma qur'ani ya faɗa wa ma unzila alal mulkaini bi babila haruta wa maruta amma yanzu sai turawa sun kusace suka ce babila babila an gane ko babylon system har da bob marley cikin waka shi yayi babylon system a cikin albon bikin shi survival wanda shi na daga cikin na karshe karshe ya kawo babylon system saboda can cikin turawa suna ganin sakafa ce wani mulki na da an kai na zalunci sai ya shahara a duniya sai ya kira shi babylon babylon system is the bonfire yace to su sun yi hijira a lokacin futuhul babiliya lokacin budi na babila wal ashuriya da na ashuriya fi filistin a lokacin filistin id nasha'a an zalika daqta al yahud a wannan lokaci sai an kai daqt matsi an kai akan yahudawa wa takhribi biladihim aka ruguza garuruwan su lokacin da an kai yaki tunda suna cikin wannan yanki wa tadmir haikalihim aka ruguza wurin ibadar su asalin haikal shine ana cewa allon abu ko kasusuwan shi an ce haikalul insan kamar kasusuwan jikin dan adam skelet kenan amma nan haikal ana nufin sura abu to wurin ibadar su nan shi ake nufi wa tadmir haikalihim ala yadil malik bukhta nasar sarki da aka ce ma bukhta nasar kuna jin labarin shi sarki bukhta nasar inji mutanen mu an gane ko wa zalika am shekara ta ɗari biyar da tamanin da bakwai an gane ko sanata hamsimiyatin wa saba'in wa samanin ƙabla milad wadda kafin tana nufin ƙabla in tabe a zan jesus christ in jisu kafin haihuwar annabi isa wa saba aksarahum shi sarki buktanasar sai ya kame shine saba an gane ko asabaya waɗanda an ka kame ribabbin yaƙi prisoner de guerre an gane ko ribabbin yaƙi in ji malaman zauri ila babila sai kai su garin babila wa farra jama'atun minhum to wasu daga cikin guda sai suka gudu ila hijaz zuwa ga yankin hijaz na larabawa wa tawattanat sai sun ka zauna shine tawattanat daga nan an ka samu alwatan fi rubu'iha a cikin sassan kasar ashimaliya jazira na sashen ta na yamma kaji kenan yahudawa dalili na farko da sun ka zo yankin larabawa abu na biyu a tsani inda ihtilalun ruman da filistin lokacin da rumawa sun ka ihtilal mamaye filistin yankin filistin da yanka ce filistin ba yana nufin wagga filistin da mun ka sani ba a'a da filistin da yankin suriya da wasu yankuna na iraki da ina da duk da cikin filistin ke suke an gane ko bi qiyadati abin nan taitis ar-romani wani sarki da ake cewa taitis ar-romani sana saba'in qabla milad miladi shekara ta saba'in bayan aihuwa annabi isa tunda ba a kawo kafin ba alladhi daghata ala yahud wanda yayi kawo matsi akan yahudawa wa dammara haikalahum ya rusa wurin ibadar su shine haikal ake nuhi anan aidan fa hajarat qaba'il minhum aidan ila alhijaz wasu kabiloli sun kai hijira zuwa ga hijaz wastaqarrat fi yathrib sai sun ka zama yathrib madina ta manzo sallallahu alaihi wasallam wa khaybar da kuma khaybar wa taima'a da taima'a na fata an fahimta duk suna ne na yanki in baka sani ba sai ka ce to mi astaima'a a to ne abin nan wanda kuma ko cikin shi'rul jahili ibn al-qais zaka ga yana kawo suna kawo irin sunayen wurare mm imrul qais ya bada labarin wani girgije da abin nan ya kawo zancen taima'a din nan to kenan tunda yahudawa sun zo jaziratul arabiyya kafin annabi isa alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu wa taslim duk lokacin da ka zamna tare da mutane sai kai musu tasiri sai sun yi sai sun yi ma tasiri kenan waye wasu da sun ka zo da ita sai sun ka hadu da larabawa kenan kaga تسربت الثقافة الإسرائيلية إلى الثقافة العربية قبل التسرب إلى الثقافة الإسلامية دون أن لوكتي بابو زنت مسلمتي an ba'ana babu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hali na biyu kuma bayan milad ne da shekara 70 shi ma wannan lokaci babu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa yuzadu ala hadha kuma za a ƙara akan wannan dukhulun nasraniyya ila biladil arab kristanci da ya shiga kasashen larabawa wa zalika abra ihtilal al habasha war ruman saboda rumawa kaga kiristoci ne habasha kuma mutanen kasar ethiopia su ma kiristoci ne wanda da shi kiristancin da na asali bai da matsala tunda addinin annabi isa ne addinin annabi isa tun kafin a canza shi addini ne na gaskiya shine musulunci to kaga ashe dibo baƙaƙen mutane habasha sun taɓa yima larabawa na yaman mulkin mallaka ashe shi mulkin mallaka ko ko mamayewa ko samun iko wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas sannan in ka dibi sakafa ta kasar fir'auniya ta kasar abin ta kasar misra ai bakaki ne sun kai ta kuma sakafa ce da duk duniya ta yarda da ita kaga a wannan lokaci samun kasa mai karfi irin ta fir'auna a duniya ko ya gare shi kun bakake ne bakir na fir'auna duk da yake sun yi karya sun ce ai ba yahudi na ya samu mulki sai dinga kisan yahuda amma wannan yana da wannan riwaya tana da rauni kwarai da gaske muna gane ko wa kana awwalu ihtilal al-habasha wannan farkon lokacin da habasha ta mamaye lil yaman kasar yaman shekara ta 340 sanata 340 wa 40 wastamarra ila sanata ila sanati 378 sai da ya ci gaba har zuwa shekara 378 kenan shekara 30 da takwas suna ƙarƙashinsu shi yasa kaka ganin yahud abin ga kiristanci har yanzu yana da ƙarfi a ƙasa habasha kiristoci suna da ƙarfi za ka iske suna da manya-manyan abin nan eglis eglis da coci-coci tun wancan lokaci kuma suna ta ƙoƙarin yaƙan musulunci saboda in mun ka duba sarkin habasha na jashi ai akan kiristanci an ka same shi da ya gane musulunci gaskiya ne shi yan musulunta sauran mutane shi ba su musulunta ba an gane ko wa ma'lumun aidan annan nasraniyya ta kadin tasharat fi qaba'il fi ba'd qaba'il al-arab kuma kaga kiristanci ya yatsu a cikin sauran kabilun larabawa kal ghasasina kamar kabila ta ghasasina fi sham a sham wal manadira fi hayra hayra sunan wani wuri ne ba waccan haira ba ta tsoro da rikicewa wa kadhalika taglab da taglab ba ta galaba wa karin jaya ta galaba sun wata kabila ce wa zalika li mujawaratil ulayayn lil roman an gane ko saboda su waɗancan na farko kenan gasa suna da manazira sun yi mujawara makwabtaka lil roman da rumawa wa amalatihim lahum da kuma yi musu aiki sun zauna karkashin su kenan an gane ko to wannan ya kamata mu fahimce shi kenan wannan zai sa mu gane yahudawa sun samu alaka da larabawa tun kafin ma zuwan annabi isa alaihi wa ala nabiyina afdalu salatu wa taslim to abu na biyu cikin asbabu tarihiyya wanda ya sari wayoyin bani isra'ila sun ka shigo cikin yankin larabawa asfarul arab larabawa sun kasance suna yin balaguro qur'ani ma ya tabbatar da wannan li ila fi quraish ila fihim rihlatash shita'i was sayf ko ba karan bani abu na uku hijratul muslimina min makkah ila al madina hijran musulmi daga makka zuwa madina to wannan kuma sai ya zamanto nan asbabu ne tarihiyya amma nan yana da alaka da musulunci tunda lokacin da an ka ce musulmi sun zo to yanzu abu biyu ne can da zancen larabci kawai akai yanzu kuma tunda musulmi suka zo sai zaman to kenan kuma yanzu ana zancen larabci da musulunci abu na biyu al-asbabu al-ijtima'iyya wan nafsiyya daga cikin dalilan da sun kasa waɗannan riwayoyi na bani Isra'ila sun ka shigo akwai dalilai ijtima'iyya na zamantakewa wan nafsiyya da kuma na an nafsiyya nafsiyya rayuwa kai karan kanka zatinka وأما الاستباب الاجتماعي وأما الأسباب الاجتماعية والنفسية التي أدت إلى دخول الإسرائيليات في التراث الإسلامي فقد شرحها ابن خلدون ابن خلدون يا شرح حتى بابا مالمينا علم الاجتماع في مقدمته ويتلخص ذلك في بداوة العرب أبو نفر كو أكوي بداوة العرب قويا تلا رباوة ngane ko domin sun zamanto wa ummiyatihim da kasancewa su mutane ne wanda ba la yaqra'una wa la yaktabuna ma'ama jubilal insanu alaihi min hubbil ma'rifa tare da abinda anka sama dan adam son samun sani da yawa daga cikin mutane in ba mutum dai wanda bai damu ba za ga mutum kullum yana so ya san wani abu shi yasa ma kaji khidr ya ce ma annabi Musa qala fa in ittaba'atani fala tasalni an shay'in hatta uhditha laka minhu dhikra ko ba karan bane kuma yace mai innaka lan tastati'a ma iya sabra yace mi wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra eh in ma dan qur'ani ne ka san shi dan qur'ani ne dole sai an bashi aya sannan ya da baya wa khasatan lima yata'allaqu bi bad'il khaliqa zaka isa dan adam yana son sanin farkon halitta wa asrarul wujud da sanin farkon sani kenan tun da larabawa suna haduwa da yahudawa su kuma yahudawa suna da littafi kuma cikin littafin su akwai tarihin annabi adamu da sauran annabawa su kuma larabawa wannan lokaci ba su da ilimi ummiyina na huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum ko ba karan bane to dama dan adam in ya ga mai sani sai shi ta kokarin neman sani gare shi mu nan yanzu da an ga bature ko yana da ilimi ko bai da ilimi sai a dauke shi masani da saboda turawa ne suke kere kere su ne suke ba da sani sai kai shi bakin mutum professor a kasar su bai da daraja amma baturi sai ya zo wanda bai da ma abin nan ko doctora bai yi ba amma sai kai an bashi kima da daraja saboda shi fari ne amma fari bakin shi ke tahiya turai ya ba su karatu muna ganewa saboda mu abin da muka dauka ilimi nasu ne su kadai da larabawan koko sai ga iske in mutum ba larabi na in ya to kasashen mu sai ga iske ma bai kare jami'a ba ma daura ta ta hushi mutane ko kusa gaskiya kare jami'a shi na yin gabastas amma doke shi daraja muna da profesoshi namu waɗanda sun yi fintinkau har can suna iya zuwa su bada karatu amma ba su da kima a wajen mu saboda irin mu ne kuma gida suke muna ganewa to su larabawa muhimmu suna son in sun kaga yahuda tun da ahlul kitabi na su nemi wani labari wajen su tunda su ba su da su tatsuniya ta gare su asatirul awwalin shi yasa da qur'ani ya bayyana su sun kace ina za illa asatirul awwalin an gane ko shi ne ake kira da faransanci curiosity la curiosity da english suna kiran shi curiosity amma america suna cewa curiosity ready suke ce mishi kasan te da in ta kai karshe su america su mai da ta d curiosity to ka sun ce curiosity english on america american english sai kuma al asbabul mawdu'iyya sabubba na maudu'i da sun kasa riwayoyin bani isra'ila sun ka shigo larabawa shine al asbabul mawdu'iyya aw dhatiyya fajma'uha abinda zai tattaro ba sai an yi dogon magana ba kenan kasirun mimma ja'a fil qur'ani ittifaqu kasirin mimma ja'a fil qur'ani ma'a ma ja'a fit tawrati wal injil zaka iske cikin alqur'ani akwai kamanceceniya dacewa na abin da yazo cikin alqur'ani da injila da kuma at-taura na kissoshi musamman kissoshin annabawa shi yasa qur'ani yake bambantawa duk da na qur'ani shi babu shakka su can akwai shakka dan wani abu sun kara ko sun rage sai qur'ani yazo cewa wa muhaiminan alaihi inji Allah ko ba haka dan bane eh inna hadha alqur'ana yaqussu ala bani isra'ila akthara alladhi hum fihi yakhtalifuna ko ba haka dan bane yawwa qul fa'tu bit tawrati fatluha in kuntum sadiqin faman iftara ala allahi alkadhiba min ba'di dhalika fa ulaika humuz zalimun to kaji asbab in an tambaye ka ya sun ka shigo akwai asbab mawdu'iyya akwai asbab ijtima'iyya akwai asbab tarihiyya tarihiyya kuma an kawo hijratul yahudi ila jaziratul arab da kuma asfarul arab mun je da kyau nuktan mu ta uku a cikin karkashin wannan sai ahammu rijaliha waɗanda sun kayo riwaya ta shine rijalu hanan jama'a an ce rijalul hadith galibi ana nufin ruwatul hadith fi tabakati sahaba cikin sahabbai akwai da suka yi riwaya gare su ina fata an fahimce ni sai dai sai mun yi hattara yan shi'a sai su labe da wannan su ce sahabi kaza ya ruwaito isra'iliya don su yi suka zuwa gare shi ina fata an fahimce ni sai dai su sahabbai annahum yantaqidu da ma ya'khudhu min ahli alkitab galibi suna intiqadin abinda sun ruwaito daga ahli alkitab annahum la ya'khuduna min ahli alkitabi mimma ya ta'allaqu bil aqaidi wal ahkami ba sa karba daga ahli alkitabi abinda yake da alaka da aqida ko hukunce hukunci an gane ko annahum radiyallahu anhum kanu yatanazzahuna an su'alihim amma la fa'idata fihi ba sa tambaye su abinda bai da wata fa'ida su sahabbai an gane ko yawwa akwai riwayoyi da ake yiwa daga Abu Huraira abdurrahman bin sakhar ad-dausi dama abu huraira ba sunan shi bane huraira tasghiri na arama abubakar tasghiri na go arama abubakar hirratun musa to tasgirin shi sai a ce horaira ya karamin musa to shi na yawo ne da ya karamin musa sai aka bashe shi abu horaira amma sai zan alam da haka yanzu da mutum ya sama ɗaya sai horaira hure muna cewa hure gakka zo ka ce musa ke ko magi a tashir tashi hankali don wani yawa sai takasin sai ya kai mabu wallahi eh na tsaya bakin nan na biyu abdullahi ibn abbas radiyallahu an ibn amir rasul sallallahu alaihi wasallam shi ma ana ruwaitowa isra'ila a danganta su zuwa gare shi da abdullahi ibn amr ibn al-as da abdullahi ibn salam wanda shi ba yahudi na wanda ya musulunta an gane ko abu yusuf al-isra'ili sai tamim bin aus ad-dari waɗanga abubuwa ba duk abin da an kace sun ruwaito ba zai zama tuwa gaskiya dan mu gane tunda su isra'iliyat ba hadisi na ba kenan don an ce an ruwaito su gawa ne ba ke nuna ba sun inganta ko kuma ba shi ke nuna ma riwayat ta inganta ba yayo riwayat tabakatu tabi'ina tabaka ta tabi'ina wadanda sun kayo riwaya akwai ka'ab bin mati' al-himyari abu ishaq al-mashhur bi ka'b al-ahbar sai wahab bin munabbih bin sij ko saij al-yamani abu abdullah an gane ko wannan sune tabaka ta tabi'ina sai tabaka ta atba'u tabi'ina duk da yake ana yi wa riwaya ana danganta zuwa ga wannan su waɗannan mutane da sun kayo riwaya isra'iliyat ba cewa sun kai ku karba ba ba ce dole sai ka karba ba a'a dan an ce wane ya ce shi wane sai an koma an dibi zatin magana shi tunda ba annabi na ba kuma a halin kitabe ba amintattun mutane bane to dan bi za a zargin don an ce wane ya yi riwaya daga isra'iliya a an ruwaito su ba dole ba mu yi aiki da su balma zuwa mu zo karshe yana daga cikin amfanin karatun su a nuna ma mutane ba gaskiya bane kuma ga inda suke da illa shi yasa maka ga wadansu malamai suna kasu cikin usulul tafsir dan ai hatara da su sai kuma cikin atba'ut tabi'in waɗanda sun kai shahara da riwaya ga Isra'iliyat Muhammad bin Sa'ib al-Kalbi da kuma Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Jurayj da Muqatil bin Sulaiman da Muhammad bin Marwan As-Suddi na fata an fahimta to yanzu nuktan wanda zamu tashi akan ta sai qimatul Isra'iliyat shin meye kimar su ta ilimi wa hukmuha meye hukuncin su a musulunci wa mada hujjiyatiha kuma meye hujjar su waɗannan su ne dukat guda uku da ya kamata ya zo a tattauna a kansu kafin wato a zo ƙarshe a shiga zuwa aksamul isra'iliyat sannan mu je zuwa ga nuktanmu ta gaba to yanzu in mun ka zo na istiqra ma ja a fi nususil kitab nukatin da ke gane mu alfakara ta farko istiqra ma ja a fil kitab wa sunna fi turafi ahlil kitab za mu yi bayani istikra shi bin diddigi amma ba duka ba akwai istikra uttam akwai annaqis bin diddigi a ga abin da ya zo cikin alkur'ani da sunna game da game da yadda alkur'ani da sunna sun kai bayanin irin ilimin ahlul kitab da suke da shi me ya matsayin shi al-faqra thaniya faqra ta biyu an-nata'ij al-mustakhlasa min nusus al-kitab was sunna nata'ij kamar abin da zamu fitar da shi na resulta kenan sakamako ni zai bamu sai abu na uku aqsamu turasul isra'ili shin shi wannan abinda an karoto daga bani isra'ila ya za a rarraba shi wa dawabitu ta'amul ma'ahu kuma ya za a yi mu'amala da shi waɗanda su ne abubuwa guda uku shi yasa karatu dole sai ka san nuktar da an ka tsaya da inda za a tashi wa yumkinu talkhisu mawqifil islam mimma inda ahli kitabi min turasin fi amrayni in an ka talhisin mawqiful islam matsayin musulunci game da abinda akwai wajen ahlul kitab min turatin na kara na abinda an karuwaito gare su kenan na ilimi to za a dauke shi fi amraini abu biyu na kawai at-tasdiq na farko mawqifut tasdiq kenan shine gaskatawa matsayi na biyu at-tashihu gyarawa adalla to yanzu ya zamu yi mu gane wannan domin da mun kace sun kasu gida biyu kan kasimu ila qismaini nususun tamdahu a cikin alqur'ani akwai ayoyin da tamdahu take yabo wa tusni take yabo shi ma alama inda ahlul kitab akan abin da yake wajen ahlul kitab mimma ja'at bihi ar-rusul na daga abin da manzanni suka zo da shi wal anbiya da annabawa tastashhidu bihi kuma tana kafa hujja da shi wa tahtakimu ilaihi tana kai ƙara ko hukunci zuwa gare shi fi ta'ayyidi ma ja'a bihi nabi sallallahu alaihi wasallam suna nuna karfafa abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi cikin sai a cikin littafan su ana cikin alqur'ani sunna sai a ce musu cikin littafan ku ana samun abin da ya gaskata qur'ani nususun tuwabbihu ahlul kitab sai bangare na biyu wanda ba janibut tasdiq da ba janibut tashih tana zargin ahlul kitabi ala tarkihim al-amr bima indahum cewa sun bar aiki da abin da a wajen su min al-ilmi na ilimi alladhi anzalahu Allahu ala rusulihim wanda Allah ya saukar da shi akan annabawan su wa ala kitmanihim lil haqq kuma sun boye gaskiya alladhi yashhadu li sihhati nubuwwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda yake nuna ingancin annabta ta manzo sallallahu alaihi wasallam wa ala tala'ubihim kuma lissoshin da suke nuna cewa sun yi wasa bi turatil anbiya'i da gadon annabawa kenan shine ilimin da an kawar musu bi ta'rifi sun jujjuya shi wa tabdili sun caccanza shi wal kadhibi ala Allah kuma sun yi ma Allah ƙarya wa rusulihi da manzanninsa wa nisbatihim ilaihim ma lam yaquluhu sun danganta ga Allah da manzanni abinda ba su faɗa ba walinumassil likilal qismain kalati kiran ko ne yana bukata a dan bada misali tunda ya an ka hudi magana ba ba da misali ba banna akai ko ba ka dan bari abinda yake nuna cewa qur'ani ya yabi ahlul kitabi misali koko ya yarda da abin da ke hannunsu asalin shi tun ba a canza shi ba na Allah na inna anzalna taurata fiha hudan wa nur kaga Allah ya ce cikin taura akwai hudan wa nur kaga kuma su suna rike da attaura sai dai sun tattauna dan wuri kaga wannan ayyabo ne ga littafin ko ba haka nan bane yawwa kuma anjila ma Allah ya ce wa qaffayna ala atharihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurati wa atainahu al-injila fihi hudan wa nur wa qaffaina ala atharihim intabih mai har da qur'ani nan cikin ma'ida na can cikin suratul hadidi summa qaffaina an gane ko yawwa sannan kuma Allah subhanahu wata'ala yake cewa kamar cikin game da gaskata abinda wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum kaga Allah ya ce ku yi imani da abinda saukar wanda yana gaskata abinda ke tare da ku kaga wannan yabo ne ya yi akwai sashen gaskiya tare da su يا ايها الذين يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم kaga ni musaddiqan lima ma'akum yana gaskata abin da ke tare da ku kina ya nuna ko ne ilimi na gaskiya wanda ake a tare da shi fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min qablika a tambaye wanda suke karanta littafi su ne ahlul kitabi amma nan ba ana nufin kowanne daga cikin su ba adali daga cikin su wanda ya imani ba tambadadde ba yawwa wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala qul kafa billahi shahidan bayni wa bainakum wa man indahu ilmul kitab da wanda ilmin littafi yake wajen su sun ce man tana koma ne zuwa ga Allah tunda Allah shi da ilmin lauhi mafu a'a man inda hu kitabu sun ce man yahudawa ake nufi domin man tana idan kuwa bi ma'ana wato al'umum wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir ce wa ma hum bi mu'minin bai ce wa ma hum bi mu'minin ba an gane ko sannan ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات سي الله تي فاسأل بني إسرائيل أتنبي بني إسرائيل kaga inda ba su da wani ilimi Allah bai ce a tambaye su amma na sai a tambayi adillai daga cikin sofa eh ko kaji an ce a tambayi malamai to malamai na Allah aka mishi ba ko ni malami ba ko na Allah sai wanda yake kuma ilimin ya tabbata malami na don wani rigar ta gare ba karatun nan akwai ba to da sauransu malam ya kawo salbani isra'ila shi ma a tambayi bani isra'ila duk wannan yana nuna cewa akwai sashin ilimi tare da su to bangare na biyu na isra'iliyat shine bangare wanda shike shi kuma ya yi taubihinsu an gane ko don saboda ayoyin malin ya kawo masu yawa akwai masu imani daga cikinsu waɗanda Allah ce lakinin rasu kuna fil ilmi minhum ko ba haka nan bane wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilayka wa unzila min qablik wa idha sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunuhum tafidu min ad-dam masu imani daga cikinsu قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إلا الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ما سو إيماني daga cikin su الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون kaga daga cikin su akwai masu imani da sauran ayoyi laisu sawa'a min ahli kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-layli wa hum yasjudun ko ba karan bane yawwa to nan malam ya kawo magana ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin sai tafsirin wannan qadiyya yake cewa annal kutubal muqtaqaddima tantiqu bi anna Musa wa ghayruhu min al-anbiya'i da'aw ila ibadati Allah wahda kenan littattafai na ahlul kitabi waɗanda ba a canza ba suna nuna cewa dukkan annabawa sun yi kira ne a kira zuwa ga mi zuwa ga bauta Allah tauhidi kenan inji Sheikhul Islam ibn taymiya rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin an gane ko kenan suna tare da abin da yake gaskata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na biyu anna ahlul kitabi ya'lamuna anna Allah innama anna Allah innama arsala ila an-nasi basharan mithlahum lil mala'ika littafan su na farko su sun sani cewa Allah bai taba turo wani annabi ba face ya zamanto mutum Allah bai taba turo mala'iki ba shi dai mala'iki shi na kan sako na ga annabi don isar zuwa ga mutane su ma sun san haka wa ma mana ana an wa ma mana an sa an yu'minu idza amul huda illa an qalu aba'atha Allah bashar rasula mana annasa ba wai tun zamanin kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun san haka anna ahlul kitabi indahum ilmun jalalil rusuli ma'a umamihim kenan su ahlul kitabi indahum ilmun ma jalalil rusuli ma'a umamihim suna da ilimin abinda ya faru tsakanin annabawa da mutanensu kaifa kana aqibatul mu'minina bihim sun san waɗanda sun kabe annabawa ga yadda sun ka kira wa aqibatul mukazzibina lahum suna tare da wannan ilimi sun yi don mi don cikin littattafan su ko yanzu in ka diba cikin bible ko bible nubo testament da ancient testament zaka ga an halakar da mutanen annabi lutu cikin bible akwai wannan tarihi kaga kenan sun san cewa waɗanda su bi annabawa ba su gama lahiya ba kuma tun kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna rike da at-taura an gane ko shi yasa yanzu da Vatican sun ka shiga cikin dakt siyasi wa dakt al-iqtisadi Vatican waɗanda suna a asalin kiristoci yan Vatican masu ra'ayin riƙau ƙarshe yanzu turai kuma liwaɗi ya yadu kuma yanzu gwamnatoci sun bi bayan wannan abin ya za a yi sun sha kuɗi kuma yanzu siyasa ta fi ƙarfin su ƙarshe shi papkin da ya ce abin bai dace ba ba gaskiya bane daga baya yadda ya ce kai ya halatta ƙato shi armi ƙato mace ta armi mace sunansu the children of God les enfants de Dieu to dan Afirka dama shi na da fitrar shi tunda an ka kai nan su fada fada na Afirka sun ka ce kai su ba su yarda da wanga abu karshe kuma ya toye kai musu haji ya ce wai kristoci na Afirka sun yarda a ce namiji a wani namiji mace ta aure mace ce wannan kuskure na suke yi ya ce don me suke cewa ba su yarda da wannan an ka ce to bai kai wa cikin cikin Bible an cewa Allah ya halakar da mutanen Sadum waɗanda sun kai luwaɗi sai ce to shi abin da ya gani Allah bai da hujjar da can ga bakin shuwa Allah bai da hujjar da kamunar da mutum shi ka yi ma wani shi na sun shi bai bukata ta yi halitta ta yi kuma shi ce shi azabtar da su saboda wannan kauna ya ce shi bai ga dalilin da Allah zai yi wannan ba ya ce kuma ko Allah ma can ga bakin shi ya ce Allah ma shi na yin kuskure ya ce don haka da Allah halakar da su kuskure na Allah yi don haka dai kato shi armi kato mace armi mace karshe kuma da sun ka shawuta sun karasa inda zai ce to a dai ta yi kato shi armi kato mace tare mace amma ba a ce musu mutane masu albarka amma dai abinda sun kai ba kuskure na ba ta zabzab duk mallami in ya sha kuɗi ko shi na tsoron masu mulki to al'amari ya ɓaci ina fata mu fice ni to yanzu su wato yanzu matsalar turai abu gudana siyasa tana gaban addini tattalin arziki masu kuɗi suna gaban addini shi ko duk lokacin da waɗanda suna za su shiga gaban addini addini ya lalace saboda su bukatar su ta duniya ɗaya suka gani mai kuɗi babu abin da ya kaso illa hiji kuɗi na ta zubo mai in ka cika mai gida da kuɗi so shi ka to a ce a buɗe wani gida shi ma ya cika da kuɗi shi ko mai mulki su suka mulki shi ba ta da fara da dibo america duk ta cika duniya da baz militar son ɗaya ta kai har rashar da abbala'i son ta kai sai ta kai mata ayi ita ne ta mallake duniya to shi yasa in waɗangana za su jagoranta duniya to halaka ɗaya za a yi shi yasa yaƙi ba zai taɓa ƙarewa ba matuƙan masu kuɗi za su haɗi matuƙan masu mulki za su haɗi in ka ga wuri ya zama na lahiya an saurari abin da Allah ya ci to shi ne aka so aka bude kasashen mu a ce mallamai ku koma gehe a bari yan siyasa da masu kuɗi su gwade da ƙasa za ta tahiya shi wanda ga son a bar shi shi ka ɗauka iyan mutane na zina da su na yawo da su za a caci za a bari jagoranci shi haɗe inda za a wanda ya hison a ta taro a haɗa ɗiyan mutane da matan mutane sai ya zaɓi wanda ya kaso shi ta otal da ita shi kwana shi abin da ya kaso ɗaya kenan ana taro da mata wanga za a bari shi jagoranci ta hiya tawo a tsaya abi gaskiya alqismu thani kismi na biyu game da isra'iliyat nan magana shekul islam ibn taymiya ce afwan a nukuta hudu na ya kawo shi shekul islam ibn taymiya an gane ko tasdiqu ma inda ahlul kitabi lima ja'a bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam abinda yake gaskatawa kenan su da kansu suna da abu daga ciki na hudu yace anna ahlul kitabi indahum ilm an indahum min al-ilmi ma fihi shahadatun wa bisharatun bi nubuwati muhammadin sallallahu alaihi wasallam suna da ilimin bushara cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo an gane ko wannan kuma qur'ani shi ma ya kawo wannan kaga afatatma'u da an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu hum ya'lamun alladhina atainahumul kitaba afwan آه الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل قال أبنا سنسن شي بل ما أقول آوي الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد to kaga nan Sheikh Islam Taymiya ya fassala nukata guda hudu a dunkule waɗanda suke nuna ahlul kitabi suna tare da wani abu wanda da shi da alqur'ani na gaskiya ana tare zancen tauhidi zancen yadda wanda ya bi annabawa ya tsira wanda bai bi su ba bai tsira ba zancen cewa ahlul kitabi sun san cewa Allah in ya turo manzo manzo mutum ne yake turo ba mala'iki ba sun san da haka sannan kuma sun san da annabi sallallahu alaihi wasallama Allah zai turo shi karshen zamani shi yasa ba sun kace shi yasa suka yi hijira suka zo Madina suka sa tsammanin su za su haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai kuma Allah kaddara cikin Laraba hito da nan sai sun ka gudu sun ka ki imani don an ce suna gani cikin littafin su annabin karshen zamani za a haishe shi cikin sahara a wuri wanda yake mai dabini to Madina kuma sahara ce kuma akwai dabini sai sun gaba nan sun ka abanga sun ka sa tsammanin su za su haihuwa ta sai ba samu wannan ba to don da Allah ya zabi wanda yake so shikenan القسم الثاني بنغري نبيو هي النصوص التي توبخ أهل الكتاب سورة نصوشي وأن سكي زرجان أهل الكتاب على تركهم العمل بما عندهم cewa sun bar aiki da abin da an ka basu wa kitmanihim lil shahadati allati indahum sun koyi shahada shaidu kenan da Allah ya ce musu akwai annabin karshen zamani ga shifofin shiga kobi sai sun ka boyi ga ayoyin da suke nuna irin wannan afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun kaji Allah ce alladina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum kaji Allah bai ce duka ba la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamuna alam tara ila alladina utu nasiban min al-kitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun wa idh akhadha Allahu mithaqa alladina utu al-kitaba latubayyinunahu lin-nasi wa la taktumunahu fanabadhuhu wara'a dhuhurihim washtaru bihi thamanan qalila fa bi'sa ma yashtarun alam tara ila alladina utu nasiban min al-kitab yashtaruna ad-dalala wa yuriduna an tadhillu as-sabil wallahu a'lam bi'ada'ikum kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira ya ayyuha ar-rasul la yahzunka alladina yusari'una fil kufri min alladina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum kan zancen yahudawa ake yi da kuma irin bannasu da saba mana soshi sannan kuma Allah ya faɗa game da nasara laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam wa qala almasih ya bani isra'ila abudu allaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billah faqad harrama allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha wa ma min ilahin illa ilahun wahid wa in lam yantahu amma yaqulun la yamassanna alladhina kafaru minhum adhabun alim da qul ya ahlul kitabi la taghlu fi dinikum ghayra alhaqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qabl wa adallu katiran wa dallu an sawa'is sabil da sauransu dai kowanne daga cikin su ahlul kitabi akwai ayoyin da suke nuna cewa ba mutane ne gari ba an gane ko to anan tunda mun fahimci wannan shi kuma qur'ani da Allah ya saukar sai Allah ya ce shi zai tsare shi shi qur'ani an sabkar da shi saboda ya zama to shari'a a tabbatar da tauhidi an gane ko sannan kuma shi qur'ani zai gyara duk wata banna da akwai cikin littafin da sun ka gabata ya nuna kaza gaskiya ne kaza ba gaskiya bane an gane ko sannan kuma ƙur'ani zai bayyana mallamansu ga wasu abubuwa da sun ka ɓoye ma'ana sun ɓoye ma al'umma su gaskiya don malami in ba na gari na ba kullum ɓoye ma al'umma gaskiya haka don ya cimma burin shi na duniya sannan kuma ƙur'ani ya zo ne don ya cika shari'a ta ƙarshe shari'a ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ta bambanta da shari'o'in annabawa amma addinin musulunci shi ne addinin dukkan annabawa masu da awaku ya tara ka zo ka ce a addinin musulunci addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam addinin annabi Isa kiristanci addinin annabi Musa yahudanci wa ga maka addinin su dun musulunci na shari'a su ta tabbambanta shi yasa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce al anbiya'u abna'u allatin su annabawa kamar tamkar yan uba suke yan uba kowa shina da uwa amma mi uba ya tara su to kenan yan uba ma'ana uba shine tauhidi shi ya hada su uwa kuma ita ce shari'a ko ita babban su ya kullun ja'alna minkum shir'atan wa minhaja an gane ko yawwa ka ta cikin larabci ka karanta ka gani ni ake ni da abna'u allat da abna'u akhyar muna ganewa eh wadanda uwa ta hada su a ce musu abna'u akhyar mun ji wannan da kyau to madalla to shi yasa kaga qur'ani Allah ce zai yi shaida ya bayyana daga ciki ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katiran mimma kuntum tukhfuna min alkitab ko ba karan bane يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير إن هذا القرآن يقص على بني إس- إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه duk sun nuna qur'ani zai zo ya bayanin bannar da duk an kai shi yasa duk in kana mallami na gaskiya to ka shari'a aikin ka shine duk abin da an ka sa cikin addini wanda ba addini ba ka bayyana shi to daga nan ko ka kawo matsala saboda duk mallaman da ba na Allah ba sai sun yaki da kai saboda su hisun su nemi bayin Allah waɗanda ba su yi karatu ba su cice su su gwada musu sifa ta addini su aza su bisa ga hanyar halaka Allah kai mu da tsari shi yasa Yahuda sun ka kiya da Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ya zo ya bayyana mu mutane su bannar da sun ka boyi kuma ya zo Larabawa su ba bayyana musu bannar da mutane shi sun ka yi ai ba ta Yahuda ɗaya bayyana ba Makka ba garin su ma hayyan mutu bai koma ba dan ka da addini na gaskiya sai an jajirce da ƴan uwanka za ku fara dakkama da matakka da ɗanka tarihin musulunci da hijira na aka yi shi wanda ya zo da addinin nan har ya koma ga Allah bai koma garin su ba kai ko ga ganin cikin garin ku ka ci ka sha ka iske musulunci dana in ana kira sallah kana tsuki baka san ko kai nawa an ka fille baka ce a tabbatar da musulunci a duniya baka san ko miliyar nawa sahabbai sun ka kashe ba da tabi'i da tabi'i tabi'i da kafin musulunci shi kawo gare ka amma ga addini nan yanzu yayi sauki a tashi a rika addini da gaskiya an dauke shi wasa duk abin da shahi addini shine muka ijada bai gari shi mutane su ba da rayukansu su ba da iyansu su bar garin su su bar duk wani abu a duniya na jin daɗi saboda addinin ya kawo gare mu amma sai ka iske dan shi'a katon kaddara sakare ya toshi na zagin waɗanda sun ka bada rayukansu saboda wannan addini ba abin mamaki bane saboda an zagi annabawa kuma ƙara musu lada na shi kai don su Allah ya ce wa a'adda lahum jannatin su yan aljanna na kai na annan kana rima kana cewa yan aljanna ba to Allah zai karya ko kai shi adda aljanna wa kuma yace aljanna za su kai dan shi'a kai baka da aljanna duniya gaba da talauci ma ya ishe ka hadda kudin toba a to baka da taimaka mana akai kuma ka ce wani bai shiga aljanna a wadda ba kun renin wayo cikin shi jama'a eh malam abdullahi Allah da kai ne hice mutum zai shiga aljanna ko shi adda aljanna kuma inna Allah ala kulli shay'in qadir kuma wani mutum shi lade shi maka wani tawili hice maka wani mutumin nan bai shiga aljanna ka san da ya dauke ka sakare eh ya dauke ka sakare a ƙaryata Allah kenan yasa da sun kaga wannan abin bai dama shi an ci matsalar shi biyuta yadda za a kai sahabbai jahannama muna ganewa da fatawoyinsu da sun kace karo da juna sai ka malami ya bada fatawa dubu ya ce abu halatna kuma ya bada fatawa dubu ya ce abu haramna cikin littafin su shi nan sai sun kace to ayi dubara shi yasa in ka karanta usulut tashayyu ka karanta littafan Ahmad Dr. Ustadh Dr. Ahmad Al-Ghamidi na kasar Saudiya wanda yake jami'atu Ummul Qura professor ne na aqida bai jima da rasuwa ba ya littafai kan tashayyu ya littafai han baya tattauna da wani shugaban yan shi'a babban su doktor al-qazwini babban malamin hadisi ne da shi'a ya kai mai ziyara sun kawo da tattaunawa an ka rubuta littattafai an ka tura ma juna dan gidan shi yazo shi dan shi'a ya kai mai ziyara a makka ya ce shi na son su a tattauna to aka fara tattaunawa ya rubuta littafi ya tura mai shi mai rubuta littafi ya tura mishi an gane ko babban malami ne na akida to zaka iske usulut tashayyu me ne an ka gina tashayyu akan su kaga akwai su amma kada ka ta zuwa farko ka karanta shi an ci da zurshi a ɗauko usulun tashayyo ko yanzu ka shiga cikin intanet sa usulun tashayyo sai ka gani daga ciki akwai albada'u albada'u shine bayyana wani abu ya bayyana ga Allah can da Allah bai san shi ba ka ɗauka kahirci da a ce a'a Allah ya ce wa a'adda lahum jannatin nasu aljanna sai a ce a wai daga baya yana bayyana ga Allah ba su shiga aljanna kai mallo kun ga soki buru ina da murshi sannan sai attaqiyya tana da cin usulkin su attaqiyyatu min dini aba'i faman la taqiyata lahu fala dina lahu sai a ce maka a'a wai taqiyya ka boye sai ta to ku muftin ku ya bada fatawa sun kai dari ya ce halatta na kuma ne ya dawo ya ce haram na sai a ce a waccan da ya bada ta cikin tsoro na shi yasa yace abin halatta na wagga kuma ya bada tana ba cikin tsoro ba haram na fatawa hedu dubu haba jama'a wannan wani irin wuce irin tahiyya ce Allah ya kyauta to muna so irin waɗannan abubuwan a san su to anan ma'anar haimana an ka ce ya tazammunu kaunuhu hafizan aminan lima fil kutubil muqaddima kinan an ce muhaiminan ana nufin qur'ani ya kasance hafizan mai tsaro muhai aminan amintacce lima fil kutubil muqaddima ga littafan da sun ka gabata wa raqiban alaiha mai tsaro gare ta ya kama ganin ibnu jarir at-tabari akwai cikin kuma to nasoshi yanzu mun samu game da alqur'ani sai mu dawo zuwa ga sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam game da abin da ya shafi wato ahlul kitab tun daga qur'ani a ƙara da hadisi mu mun yarda da hadisi kuma mun yi imani da hadisi kuma mun ya tabbatar da akwai hadisi an gane ko dan bayyuwa in bar fassara wanda an ka saukan ma qur'ani in nemi fassara mutumin da ko larabci bai iya ba ko ba haka ba eh wani ko larabci minti biyar bai iya ba cikin an qur'ani ka hinka samu wanda gajin larabci ba akwai waya ya ka tai an ka ce bismillahir rahmanir rahim alif lam mim sai ce ku saurara jama'a fassara shi ku saurara Allah shi na magana to ita ko garewa da ina an ka samu ta don larabawan duniya in kace alif lam mim babu larabin da zai ce ma ku saurara aka bi in ma larabci na kace to ina an ka samu wannan fassara Allah ya kyauta ma jaa min nususi sunna fil mawdu' yace to zamu zo game da littafin sunna al mustaqri li nususi sunna fi hadha al mawdu' yajidu annahum yajidu annaha tanqasimu ila thalathati aqsam kidan an ka zo cikin sunna yace za a ga su ma abubuwa guda uku nususun tuhaddiru min al-akhdh an bani isra'il nasoshi na manzo sallallahu alaihi wasallam da suke nuna kada a karba daga ahlul kitabi tuhaddiru tana tsoratarwa nususun ta'muru bit tawaqquf fi ma yaruna nasoshi da suke nuna ayi tawaqquf kada a ce gaskiya ko ƙarya nususun tasma'u bir riwayati anhum nasoshi da suke ba da dama tana yiwa ayi riwaya gare su to wannan duk zamu zo mu bi su mu gani ko akwai listin da yake cewa za a yi riwaya gare su ko babu bari mu gani nususun tuhaddir nasoshi da suke tahdiri su hana ina fata an fahimce ni ya kawo riwayoyi guda biyu ina fata an fahimce ni almuhimmu riwaya ta abu musa al-ash'ari wanda ya kawo tana cikin majma'ul zawaid na imamul haisami da abinda an kawo riwaya daga ibnu abbas an gane ko wanda kuma riwaya ce imamul bukhari ya kawo ta an gane ko to waɗanda riwayoyi guda biyu sun nuna ba a riwaya gare su to inda riwaya ta biyu nususun al'amur bit tawaqquf riwayoyin da suke nuna ayi tawaqqufi ma'ana kada ayi riwaya riwaya ta jabir ibn abdullah daga umar ibn al-khattab ina fata an fahimce ni wannan riwaya tana cikin abin nan a riwaya ta abu huraira afwan riwaya ta abu huraira tana cikin sahihul bukhari inda abu huraira ce kana ahlul kitabi yaqra'una التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم إمام البخاري يروي توشي كاغون الرواية تافتو قررا أكو رواية ta abdullahi ibn umar ta jabir bin abdullah daga umar ibn al-khattab ina fata an fahimce ni wannan riwaya tana cikin jami'u bayan al-ilm ibn abdul barh an gane ko akwai riwaya ta abdullahi ibn mas'ud mawqufan wanda yace la tasalu ahli al-kitabi an shay'in an gane ko to imamu abin nan ya kata imamu tabrani ya kata cikin majma'u zawaid sai kuma yace nususul ibaha bari mu ga nususul ibaha waɗanda suke nuna ana iya riwaya gare su riwaya ta abdullahi ibn amr an gane ko ballighu anni walau aya wa hadithu an bani isra'ila wala haraj wa man kadhaba alayhi muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar imam al-bukhari ya ruwaito shi ko ba haka dan bane ba dalla hadisi na jabir ibn abdullah yana cikin majma'u zawaid kenan wannan riwaya imam al-bukhari ya kawo ta ba abin nan ba wannan ita ce cikin majma'u zawaid ta jabir ibn abdullah hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam hadithu an bani isra'ila fa innahu kana fihim al-ajaib sai kuma hadisi na imran ibn husayn wanda kuma shi ma yana cikin majma'u zawaid wanda yake cewa kan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuhaddithuna amatan laylihi an bani isra'ila manzo Allah sallallahu ya kasance wanda zai yana musu ba su labarin bani isra'ila to ga wannan ba yana nuna ba misali ruwayoyin su nayi ta ba su wannan ba hujja bace karara almuhimmu dai duk in mun kadiba cikin wannan hadisi biyu ne muke iya rikewa kwarai na hadisi idan ya fito mana da mas'alar hadisi na Abdullahi ibn Ibn Amr wanda yana cikin sahihul bukhari da hadisi na abu huraira kaga yace la tusaddiqu ahlul kitab wa la tukadhibuhum da hadisi wanga shi ma yana cikin sahihul bukhari na abdullah ibn amr inda yace ballighu anni walau aya wa hadithu an bani isra'ila wala haraj to yanzu ya zamu yi da wadanga nan na zamu zo sifin nata'ijil mustakhlasa to yanzu nan na za a samu sakamako sakamako na farko shine idan za mu kalla sai mu ga cewa cikin abubuwansu akwai abin da sun ka canza an gane ko kenan in mun kadiba yahudu da nasara suna tare da wani ilimi wanda ba su canza shi ba waɗansu abubuwa irin abin da ƙur'ani ya faɗa shi yasa an ka ce musaddiƙan yana gaskata su sannan kuma cikin abin da ke tare da ahalul kitabi akwai abin da an shirka an shirka banna cikin shi tun da dama mun haɗi wannan banna tana iya shiga to ta ina banna ta shiga at-tahrifu a canza abu sawa'un al-harfi a canza harfi ya bada wata ma'ana wal ma'anawi ko a canza ma'ana shi yasa qur'ani ba a iya canza harfi guda amma wajen fassara ana iya sakin hanya wat tahrifu al-harfi an gane ko huwa alladhi yakunu bi izalati ba'd al-ibarat mana ana canza wadansu ibarat almuhimmi kuma Allah ya faɗi wannan an gane ko kuma ana yin na fassara a canza wasu ko a shahi wadansu kalimomi ko a ƙara wadansu kalimomi don dai ma'ana ta canza duk Allah ya faɗi wannan kaji Allah ya ce fa wailul lil ladina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillah daga ciki matsala ahlul kitabi mallaman su waɗanda ba na Allah ba sun yi alkadibu ala Allah sun yi ƙarya ga Allah ko ba ka bane wa yaquluna ala allahi alkadhiba wa hum ya'lamuna sannan kuma sun boye gaskiya duk Allah ya faɗi malaman su suna aikin wannan duk gaskiyar da ta saba musu sai ka iske sun canza ta wa inna fariqan minhum la yaktumuna alhaqqa wa hum ya'lamun ya ahli alkitabi lima talbisuna alhaqqa bil batili wa antum ta'lamuna ko ba ka bane yawwa bi tarki ma anzala Allahu ilayhi wa ihmalihi wani lokacin ma abinda duk Allah ba su sai suka musu sai su watsar da shi duk aikin ulama usu'ina أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان kaga mallamai waɗanda ba na gaskiya ba suna yin wannan an gane ko to in mun ka kalli wannan sai mu ga cewa muna da nasoshin da tuhazziru ka a karɓa an gane ko sun ma'amarat bit tawaqqufi sannan nasoshin da sun ka nuna a tsaya ka a ce gaskiya ka a ce ƙarya an gane ko bit tawaqqufi an qabuli ma yaquluna aw raddihi biduni tafsilin li ikhtilat al haqq wal batil kan mu maida shi gaba daya domin gaskiya ta cakuɗa da ƙarya yace wa yabdu anna at-tahdhir al mutlaq min al akhdh minhum ja'a fi fi ahd awwal al islam fi awwali ahd al muslimin bihim kamar shi malam ya tayi ra'ayin cewa farkon abin da yasa an ka tsoratar shine lokacin da musulmi suna farko wa khassatan bu'aid al-hijra wato bu'aid al-hijra kenan bayan hijira kadan ka khutwatin tarbawiyya yana matsayin mataki na tarbiyya labudda min hawan da babu kawa sai an yi shi hatta ya tabayyana lil muslimina ma'alim ad-din al-haqqa sai musulunci ya bayyana alamomi na musulunci na hakika sun bayyana wala taltabisu bi ahwa'i ahli kitabi wa akadibihim falamma rasakhat aqdamuhum lokacin da duka daga musulmi sun ka tabbata a cikin musulunci fi dini wata kawwana taladaihim malaka ilmiya sun ka samu wato malaka ilmiya kenan yan ce malaka shine kamar a ce kwarewa ta ilmi rasikha tabbatat ta sabaha lahum akhiran bit tahadduthi anhu lakin laysa ala itlaqihi ba wai kawai ai ta magana ba a'a bal hasba tafsil al-ati fi al-faqra to ya ake rarraba su fi aqsam al-isra'iliyat wa kayfiyatu at-ta'amul ma'aha ita ce faqra ta uku kuma ita ce faqra wato ta ƙarshe ya ce idan mun ka dibi abin da ya gabata cikin nasoshi na alkur'ani da sunna za mu kasa isra'ila ila talatati aqsam ma alimna sihhatahu mimma bi aidina min nusus kitabi was sunna abinda mun ka gane gaskiyar shi abinda ke hannun ahlul kitabi wanda ta fuska alkur'ani da sunna mun ka gane cewa wannan abin gaskiya ne mimma yashhadu lahu bis sidqi fa nahkumu alayhi bis sihha idan mun ka diba cikin bibul ko wani da ya bamu labari cikin bibul sai muka a cikin qur'ani ya akwai shi to shikenan wannan sai mu ce mi gaskiya ne dan kasancewa shi na cikin bibul ba shi zai mu wuce ƙarya bace don asalin bibul magana Allah ce kenan tana yiwa wani daga cikin wanda bus canza ba ko haka nan ne ba wanda bus canza din bane mun gane ko ma alimna kadhibahu abinda muka gane ƙarya ne bima indana mimma yukhalifuhu kuma muna da abin da ya saba cikin Qur'ani ko sunna ingantatta fa hadha yajibu radduhu sai mu maida shi wala yajuzu tahaddusu bihi ko ba karan bane tunda in Qur'ani yace abu kaza da an ka faɗa kiristoci sun ka zo da sabanin shi ko yahudawa wanne za mu dauka nassi za mu dauka sai mu ce ƙarya na tunda duk maganar ta saba ma Allah ta saba mata manzo sallallahu alaihi wasallam ƙarya ta ko wa kwade ta ko duniya ma huwa maskutun anhu abu na uku shine wanda an kai shuru fi ma bi aidina wanda aga hannunmu to shi ku yanzu nan ya za mu yi to fa hada yajibu tawaqqufu anhu irin wannan sai mu yi tawaqqufi mu tsaya fala nusaddiquhu wala nukadibu ba za mu kare tashi ba ba za mu gaskata shi ba malai ce wata juzu hikayatuhu ya halatta ayi hikayen shi ma'ana a bada labarin shi gaba da tafasil allati ja'at fi qissati bani isra'ila alladhi ahyahu Allah bi darbatin min ba'd al-baqara allati umira bi dhabhiha wannan yace ta juzu hikayatuhu amma cewa ta juzu hikayatuhu wagga magana ta zo mutlaqa ni a fahimta ta wallahu a'lam yana bukatar sai an yi tafsiri hikayatuhu ayan an yi hikayar shi sai an faɗi cikin wani bangare yake bangaren min manu saddiquhu na ko min manu kadhibuhu kun min manu tawaqqafu fihi kuma in mun haɗi min manu tawaqqafu fihi sai mun faɗi halin shi annahu la yu'tamadu alayhi tunda babu sanadi wanda ya ingantar da shi kuma babu wanda ya gaskatar da shi saboda ahlul kitab ba mutanen gaskiya bane to ni dai abinda da karkata zuwa gare shi kenan dawabitu ta'amul ma abai juzi kayatu min al-isra'iliyat malam yace dawabitu ta'amul ya za a yi ayi ta'amuli mu'amala kenan da abinda an karwaito cikin abinda ya halatta ayi riwaye shi ina fata an fahimta yawwa anan sai yace al-aslu adamu lil-iltifati ila hadhihi isra'iliyat asli ba sai an kawo su ba wa adamu al-akhdh minha khassatan fi at-tafsir illa li darura ni a fahimta ta babu wata lura da cewa dole sai an yi riwaya daga ahlul kitabi don qur'ani ya wadace mu an gane ko amma shi malam tana riwaya ta fi su ga at-tafsil al-ilmi amma yace karshe dai za a yi mu'amala da su ga sharuɗin da malam ya kawo an yakuna al-mufassiru yaqizan ya zama to mai tafsiri harke shike ba ana nahin harke ba idanu ne na bude ba haka aka nuhi ba a'a yana da wato falka falkewa ta ilimi mutum na wanda ya harke shike ba komai shike karba ba wa an yantaqi da hadhihi riwayati intiqadan shadidan sai yayi naqadin waɗannan riwayoyi naqadi mai tsanani da ta'kidi min salamati madmuniha ya tabbatar da abinda sun ka zo da shi ya tsira wa adamu mu'arid ta halin susul kitabi wa sunnati sahiha sai kuma ya tabbatar da basu saba ma alqur'ani da sunna ba wa ruhuha da ruhinta ma'ana abinda ta zo da shi na shari'a da kuma wato iliminta da karantarwarta to kaga wannan ina kaga ilimin da zaka ta dole sai kai wannan naqadi illa dai abinda bai sa amal alqur'ani da sunna ba kaga tana wasu tafasil ne kuma tafasil kin ba su da wata fa'ida wadda dole za a ce sai an kawo su mallan nan irin magana gata ta masu ilimi in ba akwai wanda adda karambanin sai sun yi to ga abin da ya kamata a nuna musu ni da abin da fahimta kidan to sannan kuma Allah ya yartakiban naqlu minha wa khasatan fi tafsir idza kana fi sunnati sahiha bayanan li mujmal alquran aw ta'yinan li mubhamiha Allah ya rtaki ban naqalu minha gan mutun shi sai babbako makai ne daga irtakaba na kaga nan zunubi aka ce irtakaba kabiratan gakka sai ka dauko makanka an naqalu kai riwaya minha daga gare ta wa khasatan fi tafsiri idza kana fi sunnati sahiha bayanan li mujmal alquran in ya zamanto cikin sunna akwai abin da ya bayyana wannan mas'ala din to me zaka je bila cikin isra'iliyat aw ta'yinan li mubhamihi ko ko cikin sunna an hodi wani abu ya zo cikin qur'ani ya zo mu faham cikin sunna an samu wanda ya bayani shi to me zaka je da kuma wajen ahlul kitabi babu yace Allah ya zkura min al-isra'iliyati allati yajuzu naqluha fi at-tafsir illa bi qadri ma yaqtadihi bayan mujmal al-qur'an alladhi la yajuzu bayanuhu fi al-qur'an wala fi sunna kada ya je yayi sai abin da yake mujmal ne kenan Allah ya zkura kai ya ambata min hadhihi al-isra'iliyat daga waɗannan isra'iliyat allati ya juzu na ƙulha fi tafsir waɗanda ya halatta a ɗebo su wasu malamai sun tattawa kwata kuma bai halatta ba ina fata an fince ni illa bi qadri ma yaqtadihi bayanul mujmal sai abinda ya zama to za a yi bayanin mujmal ne abinda ya zo dun cikin alqur'ani alladhi la yujadu bayanuhu fil qur'an da cikin qur'ani bai zo ba wala fi sunnati sahiha kuma bai zo cikin sunna wadda ta inganta tatbiqan li qa'ida ad-daruratu tuqaddaru bi qadriha duk wannan idan mun ka doka ni sai in ga hatta da abin da babu abin da ya shaida gaskiya na ko ƙarya na gara ka nuna ma mutane ba abu na wanda aka yi itimadi akan shi ba lalle ba mu cewa ƙarya na tunda ba mu da nassin da ya ƙareta shi ba mu cewa gaskiya ne amma sai mu ce wannan abin bai da wata fa'ida don ahlul kitabi mutane ne masu hatsari wanda duk yayi ma Allah ƙarya yayi ma annabawa ƙarya to ban ga wanda bai ma ƙarya ba duniya to ina ina kai ina dogaro ga magana shi babu ko kuma su tafasiri ba da bukatar su kuma na baku littafi guda biyu na gaya muku yadda akai sai ka zo zuwa ga dirasa an-naqdiyya lima fi ahli kitabi sanadan wa matanan sai ka dauko al-as'ilatu sitta wanda ake kawowa man ma kaifa aina mata limaza sanadan wa matanan wannan riwayat man waye ruwaito ta daya man gawa an karwaito ta biyu ma menene sifar wanda yayi riwaya ma menene sifar wanda an karwaito ta gare shi aina a ina ne an kai wannan riwaya mata a wani lokaci kaifa ta yaya an kai wannan riwaya limaza dan biyan kai wannan riwaya in ka bi ta sanadan nan kaga nan tunda nan an samu matsala tunda waɗanda an kai riwaya ta gare su makiyan Allah na na ƙarshe la tajidanna ashaddan nasi adawata lil ladina amanu yahuda wal ladina ashraku inda ba Abdullahi ibn Salam na an karo tuta abu na biyu sai ka tai zuwa ga matanin kaga abubuwan da suka kawo su nuna manzannin Allah sun yi kaza manzannin Allah sun yi kaza manzannin Allah sun yi kaza ko Allah ya yi kaza daga nan za ga ne wadannan riwayat waɗanda an karanto in ka diba cikin tafsiri ibn jarir tabari da gare su amma ka nemi wannan littafi da na gaya maka al-isra'iliyat na Abu Shuhba da wato na abin da mahmud hussein zahabi ba wancan zahabi ba dalibin shekul sami tarmiya zahabi ne da kasan misra wanda yana da littafai to sai ka samu ɗan littafin guda biyu ko wace aya inda sun ka isra'iliya sai ka rubuta isra'iliya kaza min safha kaza ila safha kaza in Allah ya taimake ka cikin awa daya ko awa biyu ka kari ko wace ka so ka ta daidai inda ayar da take a cikin littafin ka na tafsiri in lokacin tafsiri yayi sai ka dauko wannan kissa kadiba ta sanadinta bata inganta ba ta sanadin kuma cikin mataninta sai ka bi bincika ga inda an kai ma Allah ƙarya ga inda an kai ma annabi kaza ƙarya da haka a watsar haka da kai tafi kayfiyatu ta'amul ma'a hadhihi riwayat wa kayfiyatu naqdiha sanadan wa matnan ma'a istikhdam al-as'ila as-sitta an gane ko lin naqd man wa ma wa kayfa limadha wa dawruha fi naqd riwayat sanadan wa matnan magana ta kaji to ne kamata mu dakanta saboda lokaci ya ja insha Allah ta'ala za mu zo littafi dai ana ta tafiya akwai fakara cikin dai suna ta bankwana insha Allah za a zo a yi darasi ko na ƙarshe ko kafin na ƙarshe cikin wani littafi at tafsiru bil ra'i wal ijtihad ko bil aql muna ji ko sai kuma ina ganin akwai nukta ta biyu at tafsir bil ra'i wal ijtihad wal aql sai at tafsir بالعلم علم الحديث كما دسكت التفسير بالعلم سيكما التفسير الإشاري سوني نقاط كند سنك من الثورة إن شاء الله تعالى باي إن صلى سي أزو سي أ سي أدو كيسو أنغاري كو إيه أما ينزلن يكما تمو جابركي abin da muka faɗa ya zama tolidi Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته